الله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تباركون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsaddani kawo musu wanda ya yi na zaɓi goma sha shida ga wata Ramadan. Hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da goma sha shida ga wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar. Domin ci gaba da gabatar da tafiyar Al-Qur'an da girma cikin wannan wata da ta rubuta ta Ramadan. Muna nan cikin gurbin Isra'il. Kuma ya kusa da amaya ta ishirin da biyu. Insha Allah za mu tashi a amaya ta ishirin da hudu. Kuma ba za a kuma an lantarki
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma rabbuka ubangiji ka Allah ya da umarni Allah ta umarni illa iyahu cewa kan ku wata ta wa kowa sai shi kadai wanda ya ce ka'idar rubuta wata ta wa Allah shi kadai wanda ya wata ta wa Allah shi kadai to shi ne ya yi rubuta amma wanda ya wata ta wa Allah kuma ya haɗa shi da wani yana bautan Allah yana bautan wani da wannan bautan ta shi ba ta samu ba ba da suna ruwa ba wanda ya wuta a wani Allah ma ga banda ya wuta a wani ba wani Allah ya wuta a shi kare kuma ne ya ga wuta ba ga banda al'alama inda zai yi na cewa idan kuma wuta a Allah ta haɗa shi da wani ranar da kiyama lokacin da kake tsare za su ga ranar da yake tsari za ba za ka gani ba. Allah ne duniya ma ce ba su ga musamman da kada shi ko karata a lokacin da shi ma ta san ta yake to Allah ya hukunta ya yi umarni da cewa ka bauta wa kuma su shi kada wa bilwani ne misali kuma Allah ya umarni na kyautata wa iyaye iyayen ka ko ba mutum bai bai wajibi ne su kyautata mu idan ba su da abinci suna neman a ba su idan ba su da sutura suna neman a ba su duk wani nau'in taimako da suke so a ba su kawai inda ba za su ka taimake su da shi ne inda suka nemi ka zo ka yi wani abu wanda ya yi shirka ne da Allah sannan Allah ta ba ka wata rana bai ba ka yi yin ga masa biyayya ko yin biyayya a wannan rayuwa sai Allah ya ce in ma ya bada wannan inda ka kiba a halin idan ɗaya da cikin ku ya kai matsayin girma tare da kai ko fata kama shi tare da shi a wani lawa ma ko kuma dukkan kun kai wata kama tare da kai kana raye to a wannan lokaci za su dinga yin wani abu kamar yara dokar wannan abin da suke yi da kula da kai na ba a wasu ya kana musu tsawa wani shi ne yasa kike yin wannan abin ne a da abin da kai na yi da na kuma to kar ka yi ka fada maka da wani haka shi ma na da kuma ta yi kuma ya fara sauka a layi yana magana da farko dokar da tura ka daga masa tsawa أكيد ما أكيد إلا ولا أبدا ليس الله أولا جمال ديالنا سبحانه هو الحكم مثلا مثلا أمم suna da abubuwa ne na kunna suna kallon abubuwa ne a da sai kuma kana kallon abubuwan a yanzu. To za ka ce ne da ne. Karin da nuna koron ku ba su san abubuwa da za su nuna. Kana ba wai da su. In kun fi jiro da abin na da tsarin da a madadin kai musu bayani cikin girmama da rahama. Amma sai ka zo ka hau ba su ne a harkar da ka gwada ne. To ke ya wannan matsalin da sai abin dariya wannan matsalin kina abin nan.
na O, yau wanda ai sai wannan ai ai an mutu wannan wajen su su. Kamar yin magana ce da ba a yi wani a ɗarfe ba. Allah ta ba da wata ala ta ɗauki namu a kawai su ba su yi da kai wani kungiyar ba ta da su. suna kawo wasu abubuwa wannan ba daidai ba Allah ya kula da kula wa ma'aikatu kan su ke mutum har ka gaya mu ba zan da wato ba ba da zai ke ba ka ce tun da abu da za ka to ko ka ana Allah ba cewa ya kara da ke sauka a nan ne cewa ya kara ke mutum ta wata abin da wannan yana rayuwa ke nan ma yi muku wani abu wanda ba wannan ba ma ne su ce a ai duk da aka ce kar su ce musu da wani abu da suka yi ta to ka ga karka yadda ka gwaba musu bakar magana ko zai bai da na uwa ko wani samu Allah ya kawai amin da shi ake rafi na yi da ya yi da ya yi ko ya yi ma'aikata subhanallah Allah ya mu
ya فالله تبارك وتعالى wala tanharhuma فلا تقل لهم أوفل ولا ولا تنهرهما الكثير في السر العدالة والمساعدة ولا تنهرهما وكما يدعم الدعوة هي وكذا من الدعوة haka waye da ke da uba yana tsari tsari ne wa da samu gara su gure da su kare da samu da dawa kila saboda shi dan Allah ya rasu sai ga yi su zarge da mutiya a ce wai kaji ta yi ce ga yi su da uba so biyu uba shi kuma ya zo yi da kwanciya wani uba ne ne biyu da ke da rawa later.
Yeah.
Ba dai a cikin hukunci ba. Ko kuma a'a idan kuma yana da bukata a wajen ɗansa. Ya ce wai
sai uban nan ya tashi ya ji ya sallama kila san ya sun ya sami a yi da ya fito uban shi ma yana zaune a cikin gida an ta zama lafiya da wahala Allah ya kullum ma kaular karima ka gaya musu magana mai kima magana mai daraja duk wani abin da suka yi na rubutu kuma idan ka tashi musu magana to ka gaya musu magana wanda take da kima take da daraja
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allah tabaraka wa ta'ala ce waqtid lahuma jana'a dhilli min rahma ka sassauta musu fukafikai na tausasawa min rahma na jin kai yadda za ka yi mu'amala da su ka tattauta musu ma'ana ka sassauta musu fukafukan jin kai Allah ce minan rahama na tausayi wannan alkunya ce na ka tausaya musu a duk halin da suke ci saboda ne saboda ko ina a jikinsu ya yi rauni ƙwaƙwalwar ma ta yi rauni komai ya yi rauni to ka sassauta musu eh, fukafukan tausasawa minan rahama na jin kai kuma idan ka tashi addu'a kullum wa qur rabbi irhamhuma ka ce ya Allah ka ji dan kamar rabbayani sagira kamar yadda suka rene ni ina karami suka tausaya mu Allah ka tausaya mu kar ya zama na awuri ka yi salloli har guda biyar a tahiya ta ƙarshe ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma baka yi wa iyayenka addu'a ba ko suna raye ko suna mace wannan idan suna mace ma wannan addu'an da kake yi musu ita ce abincinsu ita ce abin shansu ita ce suturarsu kullum idan muka je makabarta janaza idan na kalli mutane a kwance nakan kasa su kashi biyu nakan kalli waɗansu daga cikin su cewa to yanzu rabin waɗanda suke kwanta a nan ko kuma waɗansu daga cikin waɗanda suke kwanta a nan suna fama da talauci waɗansu kuma suna fama da wadata da nema waɗanda suke fama da talauci su ne waɗanda iyayensu ‘ya'yansu da suka mutu suka bari ba sa musu addu'a yau kana ɗaga hannu kana yau tsohuwa ko tsohuwa addu'a sai sun san yanzu take addu'an nan naka da kake yi musu ita ce nishadi a gare su ita ce sanyin kabarin su ita ce hasken kabarin su ita ce hutun su amma sai a yi watsi da su wallahi idan an ce wani ma yana sati a tahiyarsa na ƙarshe bai yi wa iyayensa addu'a ba bayan sun mutu kar ka yi mamaki ‘yan shaf-shaf wanda ƙoƙari ake yi kawai liman idan da sallama a tashi a tafi wani ma ana sallama astagfirullah astagfirullah astagfirullah rahman da salam alayka salam tabarak ya rabbal jalal wal ikram shikenan wannan tasbihin da takbirin da tahmidi a haɗu gaba wani in ya yi ƙoƙari ne yana wannan zai sa hannu ya zaro waya ya duba ko wani ya kira shi ko kuma wani kuɗi ya shigo da yake sa ne da zuwa su gashi nan dai amma wallahi da yawa daga cikin iyaye da suka rasu suna fama da kuncin rayuwa na rashin addu'a ba sa samun tallafi na addu'o'i wanda yake dattijan nan ko dattijuwan nan da ta rasu ba ta bukatar ka kai masa masara ko shinkafa ko wake ko zanen sallah ba ta kai masa ba ta bukatar kai masa ruwan sha a'a addu'an nan da za ka daure kana yi mata ko kana yi masa wallahi shi ne ka gama musu komai to wanda ma bai tsaya ya addu'a ba shi zai dinga amfani da wani kuɗi idan ana neman wani taimako ya shiro wani kuɗi ya bayar ce wannan nawa ne ya Allah wannan kuma na mahaifana ne da suka rasu wanda ya kasa addu'a shi zai yi wannan zai yi wahala saboda haka mu tausaya wa iyayenmu da suke karkashin ƙasa yanzu mu taimaka musu da addu'a shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake duk lokacin da zaka yi addu'a wa qur rabbirhamhuma ka ce ya Allah ka ji kansu ka tausaya musu kamar rabbayani sabiran kamar da suka rene ni suke tausayi na ina garmi lallai mu tashi da wannan a cikin tunanin idan tsallolin nan guda biyar ba ka iya yi a duka to alal aqalli a cikin sallolin nan guda biyar ka ɗauki uku ka ga mutayyan ƙarshe ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi wa iyaye addu'a idan kai ba ka da bukata kana ganin ka kana yawa a baya tsaka a raye to mutum suna da tsananin bukatar addu'a wallahi suna da tsananin bukatar addu'a da Allah zai ba su baki su bi so su yi magana abin da za su roƙa kenan su ce a dinga taimaka musu da addu'a saboda haka mu tashi da wannan tunanin idan a salloli guda biyar za ka musu addu'a idan ko suna raye kana musu addu'a to za ka dinga ganin albarka a cikin harkokinka za ka dinga ganin buɗi albarka a cikin harkokinka idan kuma sun riga sun mutu kana musu addu'a to kana ba su abinci kana ba su abin sha kana taimakon su kuma wannan zai haskaka albarka a cikin rayuwanka Allah yake rabbukum a'lam bi ma fi nufusikum Allah shine masanin abin da ke cikin zukatan ku idan ka boye wani abu na alkhairi Allah ya sani idan ka bayyana Allah ya sani idan ka kyautata wa iyaye Allah ya sani idan kuma kana wulaƙanta iyayenka suna raye kana raye Allah yana sani Allah ce in ta kuno salihina idan kun kasance mutanen kirki masu yi wa Allah da'a masu biyayya ga iyaye idan iyaye suka ce a yi a yi idan iyaye suka ce a bari a bari shine Allah ce in ta kuno salihina idan kun zama mutanen kirki masu biyayya ga Allah masu biyayya ga iyaye to Allah tabaraka wa Allah tabaraka wa ta'ala ce fa innahu kana lil awwabina ghafura to shi Allah ya kasance gafuran mai yawan gafara ne lil awwabina ga masu yawan komawa gare shi na'am
وآتنا القربى حقه والمسكين ولا السبيل ولا تبذر تبذيرا Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu ka bai wa makusancinka na zumunci haqqahu haƙƙinsa a dukiyanka a karatun da ya gabata mun yi wannan bayani muka ce idan Allah ya baka dukiya cikin family kila ba mai dukiyanka ana samun haka ashe duk cikin familin ku ba mai tsarin dukiyanka sai abin da ka ga dama za ka ci abin da ka ga dama za ka sha fitinan da ka ga dama za ka sa duk abin da ka ga dama za ka yi amma kuma sai a rashin sa'a wato waɗansu daga cikin yan uwanka na jini abin da za su ci da ƙyar abin da za su sha da ƙyar suna cikin kuncin rayuwa suna cikin damuwa to ka ba su haƙƙin to ka sani suna da haƙƙi a cikin dukiyanka Allah ne ya umarni ce ka ba su haƙƙinsu na zumunci wal miskina haka nan miskini ma ka ba shi haƙƙinsa wa bana sabili dan tafarki ka ba shi haƙƙinsa dan tafarki shine matafiyi wanda guzurinsa ya ƙare malam cikin suka ce ko da mawadaci ne a garin su sai ya zo nan garin guzurinsa ya ƙare kila yan fashe sun kwace masa kuɗi a hanya ya ƙarso da ƙafa ko ya zubar da kuɗin da zai makamantar Allah ya ce wala tubazzir tabzira wato karka watsar da dukiyanka iyakar watsarwa almubazaranci kenan wala tubazzir tabzira karka yi almubazaranci malamai suka ce tabzir wato shine ka ciyar da dukiyanka ba a hanyar Allah ba tabzira kuma da Allah ya ce shine ka ciyar da dukiyanka ba a haƙƙin da ya kamata ka ciyar ba wancan na farko ka ciyar da dukiyanka ba a hanyar Allah ba hanyar ta hanyar sabon Allah wannan kuma suka ce a ka ciyar da dukiyanka ba ta hanyar sabon Allah ba a ba wato ka ciyar da dukiyanka wato ba wai ka ciyar ba ne ta hanyar almubazzaranci ta hanyar sabon Allah amma sai ka ciyar da dukiyar ta hanyar almubazzaranci sai wancan sai banza ka yi wofi ka samu duki a wannan albawadarci ne mai zaman kanka shi ne suka ce tabbirin dinnan shi ne wato al'infaku fi ghairi haqqi wancan kuma da Allah ya ce wala tubazzir karka ya almudarraci shine al-infaqu fi ghairi da'atillah kenan ka ciyar da dukiyanka ba hanyar Allah ba Allah ya hana ka ka ciyar da dukiyanka ba wai ta hanyar sabon Allah ba a ta hanyar sai ban za ka yi wa gobe kila an bar maka tarin dukiya gado kawai ka sai wannan ka sai banza ka sai wofi ka sai banza kawai ka samu kudin banza da shi ma na almubazzaranci ne ne zaman kansa wajibi mutum ya kau da kansa ga irin wannan wato ya kiyaye kansa sai Allah ce innal mubazzirina innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان لربه كفورا Allah akbar Allah tabaraka wa ta'ala ce innal mubazzirina lallai masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin so ka san kasance yan uwan shedan ne saboda haka idan kana almubazzaranci Allah ce kai dan uwan shedan ne wa kana shaytanu Allah ce shi shedan ya kasance li rabbihi kafura ma'ana ne yawan butulci ne ga ubangijinsa duk wata ni'ima wanda Allah ya yi masa ya butulce wa ni'ima to haka nan dan uwansa almubazzari shi ma haka yake yana butulce wa ni'imar nimar Allah saboda ka almubazzari dan uwan shedan ne ba ana nufin dan uwansa uwa dai uba dai ba a dan uwansa wajen lalata dukiya dan uwansa wajen fusa ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne to sai Allah ya ce ne وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا
wa yamma turidanna anhum wa ha wa yamma turidanna anhum ibtiba'a rahmatin min rabbika tarjuha to ko da a ce wani lokaci sun zo suna nema ba a samu an ba su ba kai kuma kana ƙaunar wani abu zai zo daga baya gashi lokacin da suka zo babu amma kana sa ran wani abu zai zo ka nuna musu babu su yi haƙuri amma kana sa rai wani abu zai zo a zuciyarka kai ka san akwai abin da kake jira to Allah ce fa kullahum qawlan mai sura wato fa kullahum ka gaya musu qawlan mai sura magana mai daɗi eh insha Allah eh, ya zo yana karanta maka abu kaza da abu kaza da abu kaza sai kace eh to tunda insha Allah zuwa rana ita yau ne to in Allah ya da bayan kwana hudu akwai abin da zai shigo ka zo ka karba insha Allah ko kuma ba na akan ɗinka ba na kasu nan ba jinsa na banki in Allah ya danar da kwana hudu to wannan yana da kyau ya fi ka goma masa ko ka kore shi ya tafi yana ganin gili a hanya don wani sai ya yi jike har wallahi saboda ne saboda ya gama tsammanin kai ne kawai yake ganin idan ka zo an yi idan ya zo yanka an yi an gama shi kenan sai ka nuna masa cewa ai ba ma ya ma ma dai da fare ai duk hasken rana in ya tashi duhu zai gani sai na ba shi ya zo neman haƙƙin shi baka ba shi ba haƙƙinsa ne ba wai yake yana son ka ba shi ba amma yana da haƙƙi a dukiyanka ka ba shi haƙƙin liminci saboda idan dukiyar ta tsaro yana jin daɗi idan hasara ta wuka dukiyar baya jin daɗi saboda haka ta ce saboda hali daɗi hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim ruwayar abi hurairah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an fi kuntik alaika ka ciyar da dukiya to kai ma sai a ciyar da kai kun gani an fi kuntik alaika ka ciyar kai ma a ciyar da kai to shi ne Allah ke in tarku la tarku ba idan kuka taimaki Allah Allah bai taimake ku ku lura da juna in san ku kullaha idan kuka taimaki Allah ya kurku zai me makomar mukhalafa dinsa idan ba ku taimaki Allah ba zai rage ku ya sa sharadi in zan nan sharadi ne ba ta sharadi ne ba alwai da haka ne kamar yanzu kamar yanzu ko da wata bukata wajen ka sai sai ka ce mana idan ka zo karfe bakwai na safe zan ba sai ga sai karfe tara ya cika sharadi idan baka ba shi ba ka da laifi ko ka ce ma yaro in ka haddace ilimi kaza zan yi maka kaza to ka kama sa sharadi ko to Allah ba sai da Allah ba sai da sa sharadi shi in rasulullah idan kuka ce mace Allah Allah zai ke ku idan muka ce mace Allah ba Allah zai ke taimakon Allah shine ire-iren ayyuka na alkhairi da ake bijirwa da su kamar makon nan muna ta magana akan abin da ya shafi ne taimakon marayu alhamdulillah mata suna nan suna ta shigowa da taimakon su kuma yau na ga ƙungiyar da ta suna suna ta karɓar hadan kofi da ya rika da sauran domin ma alhamdulillah ana ta kokari Allah ya ƙara mana ƙwazo biyu da haka Allah tabaraka wa ta'ala riwayar Imam Muslim daga Abi Hurairah Allah ta Allah ta ne da shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an ji kunki alaika ka ciyar ki a ci da kai ka ki ciyar wa ki ci da kai nau ka na da ka haka shi a hana ka har yanzu a cikin akwai hadisi cikin sayyid Bukhari da sayyid Muslim daga abi hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmi yusbihu al-ibad fihi babu wani wanda bayin Allah sukan wayi gari a cikin sa illa wa malaka biyar bilal ba ce malaiku biyu suna saukowa daga sama shine illa wa malaka biyar bilal min as-samai ba ce malaiku suna saukowa a kowane yini ya kulu a hadu ma ɗayansu yana addu'a yana cewa Allahumma tsimonci kan kharafa ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa ka mayar masa da makwafin abin da ya ciyar to shi ko Allah alƙawari na yi in ka ba da naira ɗari ya za ka ɗari ɗari so ɗari bakwai shi ne ka maka yi wa ya kudu da akaru ɗayan kuma yana addu'a a cikin sirri yana cewa Allahumma azumu fitan talaka ya Allah ka tsora hasara da dukiyar wanda yake yake ta ba bayarwa mutumin da za a ce bayan da taimako fi sabilin lafi ya ƙi bayar da ya rike ya tsora a mishi to kullum mala'iku suna zuwa Allah ya tsora kara a kan dukiyarsa kun ga wannan tashin hankali ne a ce har ka dinga sakaci a ce mala'ikan Allah yana maka muguwar addu'a kullum ya kuma da ke yi da nan kullum sai a mala'ika ya maka addu'a da alkhairi ya ce ya Allah wanda yake ciyar da dukiya Allah ta mayar masa da mafafin abin dukiya wannan kuma wanda yake rikewa ya Allah ta dora masa hasara abin da muke yi tunda hadisi ne wanda ce an sallallahu alaihi wasallam hadisin ga shi ne yana cikin sayin bukari lamba hadisi da dubu ɗaya da dubu da arba'in yana cikin sayin musulun lamba hadisi na dubu ɗaya da goma daidai saboda haka cikin gama da yau gobe za a tashi da wani addu'a su biyu suke sauka ɗaya addu'a ka Allah ya tsara ka a kan abin da kake ɗaya addu'a ka ga wanda ya fi ciyarwa shi ne a duniya talata ana haka abin da wani tsarin ba ma ya maka addu'a mai shi ba za ka ji daɗi ya yi kuma ka addu'a ba ta yi ta mala'ikan Allah da ya ta kula ma a baro wa ya faru na baro da su sa Allah ma ta fara abin da aka kuma ubangiji suke aikatawa kawai mun je ƙarshen mara to waɗannan ayoyi ɗan uwan ne suna kunshe da neman saƙonni da mafaka ma'ana aya ta goma sha biyu ko a aya ta ishirin da uku zuwa aya ta ishirin da bakwai suna karantar da mu waɗansu neman abubuwa kamar haka na farko suna karantar da mu wajibcin bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai kara haɗa shi da kowa kara haɗa shi da komai tun da yake waka bara buka Allah ta abu illa iya wasu na nuna mana wajibcin wato taimaka wa iyaye a taimake su karka ce to ai kila ba musulmai ba ne a me risala ne yake wayan kana me yake kaji wayan kana wayan kana fasi gani wallahi ko da kafirai ne ko da fasikai ne mahaifinka ce Allah ya sauki Allah ya karance shi da shafa sai ya ji yawon a wajen shafi ya kwaso yin waƙe da ta ce kai je ka sai mu wannan balangun nan dan shi yunwa ta ishe shi ya tafi ya wajen shata shi ne kudin ba shi da karfin kuma da zai yi dan bai karɓi wani abati ne wallahi ya ce ka taimake shi ka taimaka masa wannan magana da ba ka bijire masa wa in ja hadaka
وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وظاهرهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك
Allah ya ce wa in ja hadaka idan suka yi fito na fito da kai ala an tu shirka bi ma laysa ka bi ilmu akan kai shirka da ni cikin abin da baka da ilimi baka da madogara a kan haka sai Allah ya ce ne fala tu ta'ihu ma tu karka musu biyayya to amma da aka ce karka musu biyayya ba tsiya tsiya za ka fito a yi uwa ko ruwa ce da kai ba an gane ba za ka zaga masa ido ba ne ka fita masa ajiya ka yi masa bijibiji da kalmomi a cikin ruwan sanyi za ka nuna masa allan da ya halicce shi ya halicce ka bai yarda da wannan abin ba ya haƙuri a ba da dai wani aikin da za a yi an gane ko to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayoyi da muka karanta ya yi bayani akan wajibcin biyayya ga iyaye da taimaka musu kuma ya nuna wajibci yi musu addu'a wanda da muka yi magana magana akai ko kun ga shi addu'a nan ma wajibi ne a musu saboda haka ya kamata ka zargi kanka da kanka har idan kana da kasalan da za ka yi salloli biyar a wuni amma a sallah uku a cikin su alal aqal a sallah ukun nan bayan ta tahiyar da ta sallallahu sallallahu sallama ba ga musu addu'a in san samu ne duka salloli biyar ballantana uwa uba a ce kuma ya kai kwana uku ma baka yi ba anya da yawa kusa irin waɗannan wuraren ku nake barar da albarkar rayuwar ku ba kaga mutum gaba ɗaya duniyar ma ta yi masa daɗi ya kasa gane sirrin abin to addu'o'in nan da iyaye na da tasiri to da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta a yi musu addu'a dan da yake qur rabbi irhamhu ma kama rabbayani kabira abu na uku wajibcin kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk abin da yake cikin zuciyanka mai kyau ka kulla mara kyau ka kulla wallahi Allah ya sani shi yasa Allah ce rabbukum a'lamu bima fi sudurikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafuran kama san abin da zaka dinga kulla a cikin zuciyanka ka dinga kulla alkhairi a cikin zuciyanka shi yafi maka tunda Allah ya ce Allah shi ya san abin da ke cikin zukatanku idan kun kasance ko mutane ne na kirki to fa innahu kana lil awazina ghafura to shi ya kasance mai gafara ne ga masu mai da al'amura da laifi kun ga ashe gafaran ma sai da Allah ya sa mata sharadi in ta kuno salihina sai kun zama na kwarai sannan ku samu gafara a baya dan ba zama na kwarai ba to samun gafaran yana da kamar wahala gurguwa da auren nesa sannan a ƙarshen ayoyin Allah ya magana akan harancin almubazaranci almubazaranci haramun ne ga musulmi tunda Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lallai masu almubazaranci sun kasance yan uwan shedan kuma sai Allah ya faɗi matsayin shedan to tunda kai dan uwan shedan ne to abin da shedan yake yi shi ma kai kai ma shi kake yi tunda Allah ce wa kana shaytanu da rabbi kafura shi shaidan ya kasance mai yawan butulci ne ga ubangijinsa to wanda ya zama abokinsa ko dan uwansa shi ma zai zama mai yawan butulci ga ubangijinsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kalbi ibadojin jama'a azumi an raba ko ba a raba ba to kuma za ku ga wannan sauran ya ji gudu wannan sauran sai kun ga yafi gudu fi zalika fa laysa nafata almutanabituna sauran nan sai ya fi gudu kwanan nan ake cewa za a fara duba wata gobe ga shi yau ana azumi guda goma sha shida Allah ya samu dace eh ranar laraba za a fara hajji ko to Allah rama ai kai ne shugaban direbobin na nan masallacin ka kwana da sanin haka duk da dama ka fara gaya min cewa to in ka in ka riko ka sauka za a yi saboda haka jama'a a sha bauri da maganin ba sa alaran ma ya sha arabi yawa duk wanda ya san zai zo nan to ya fara tantalin lafiyar fatin yanzu ya ce shi sauka yake yi Allah mana jagora
muna godiya ma da Allah ya saka kai Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke sauraro wannan wasu suke tambaya malam ne da zai shiga makaranta tambayin mata ne na mata ne na mata ne na mata ne ina na mazan da ka sa lamba
wannan malam sai
to abin da za a yi duk na mata ne to kara ci musu iyaka ya akwai hau za su ce ba karanta a wajensu ba akwai magana da muka yi dangane da abin da ya shafi ƙara jan hankalin mutane akan mahimmancin taimakawa marayu nan jiya ba da abu ya ya ba mu gudunmawa da waɗansu ayoyi da kuma hadisai na 'yan mintoci biyar haka to akwai bayani da malam yusuf ya mun akan abin da ya shafi wannan matsala na ce masa to abin da ya shafi shawara kar a saki a media a rubuta a bamu amma yanzu ya karanta mana aya ko hadisi wanda zai gallace mu akan wannan aiki ina ganin ya iso ko malam su bismillah kuma muna godiya ga ina dogon wayan nan kuma muna godiya da taimakawa da jama'a suke yi a wannan kwamiti
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci